الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسينا أربعين دبوكيو نكر أنت لتاف سنن النسائي المجتبى سوى أن يدق من جنبه اقتصار يتكيتو a wanke hannun shi kawai a lokacin da yake so ya ce ko ya sha shi ne san babin ko akhbarana suwaid ibn nasr qala anba'ana abdullah an yunus an az-zuhri imam az-zuhri imam kabir an abi salamata dan abdurrahman dan auf kenan anna ashtiwa na aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب شين لفظ الحديث عرفتم حديثي مسلم يا فتر دشي da sauran kutubus sunna kuma hadisi ne tabbatacce cewa manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan yana son ya yi bacci alhali kuma yana da janaba to sai ya yi alwala kuma wa iza ara da an yakul in yana son ya ci abinci kuma yana da janaba ko yana son ya sha kenan kaga ba ci kaɗai ba sha kenan yana da janaba to gasara da sai wanke hannayen shi biyu alayhi salatu wasalam sun mayar sannan ya ci au ya shirabu ko ya sha me karatun yana ne fikihun fikihun shi ne ya fili kyayi in zai yi bacci yakan yi alwala in yana da janaba an fi so da ka yi wanka za mu zo mu ga hadisin da kuma ya tabbatar da annabi yakan kwanta ya bacci bai ma taɓa ruwa ba gaba ɗaya to ya aka yi za mu ci da kuma hadisin da ke cewa mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare ko hoto ko mai janaba bai wanka ba tare da hadisin akwai alamar tambaya akan ingancin shi rabe inganta ba amma za mu ji fikin malamai game da magana Allah ka samu dace tayyib mun ji wannan ko babu wudu'il junubi idza arada an yanama babi da ke magana akan mai janaba ya yi alwala idan yana nufin ya yi barci akhbarana qutayba ibn sa'id ibn sa'id ibn jamil ibn tarif an gane ko qala haddathana al-layth wa ibn sa'ad san imam malik ne maliko an haife shekara 93 shi kuma 94 wasu suka ce shekara ɗaya ne amma riga maliku rasuwa da kusan kamar shekara hudu Allah ji kansu gaba daya manyan bayan Allah an ibn shahabin shi kuma da ibn shahab az-zuhri an abi salamata daga abi salama dan abdurrahman dan auf shi kuma ya samo daga uwar mu'mine mai gaskiya yar mai gaskiya siddiqatu bintu siddiq aisha kenan take cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya kasance idza arada idan yana nufin an yana mai barci wa huwa alhali alwawlil hal wa huwa jurm alhali cikin janaba to me zai ne tawadda sai alwala araftum sannan kuma tace wudu'ahu lis-salat karka ɗauka wata alwala ce ta da irin alwala da kasance ta sallah da ita ce ba ta da bambanci da alwalar sallah kabla an yana makafin ya yi barci wannan hadisi ya riga gabata a babin ambace shi hadisi mai lamba mai tun da hamsin da shida أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر يا كركري دوا سيدنا عمر شيوا عمر يتي يا رسول الله يا من زن الله a yana mu ahaduna huwa junubun yana tambaya ya manzon Allah yanzu ɗayan mu yayi bacci yana da janaba huwa yastafti huwa yas'al huwa istashkal alqadiyya ɗayan mu yayi barci alhali yana da janaba yana tambaya qala sai yace wane ne yace me dalilin ku ce annabi ne mana gani to ai saboda saboda siyakin nan shi ne ai tunda an tambaye shi ne wa ake sare ba da amsa annabi saboda ka sai ya ce da shi idza tawadda ka ji magana idza tawadda idan yayi alwala shin da Hausa idan ne ko idan ne to me yasa suke cewa idan na'am suna da larabci ne ko gaskiya ne saboda arabiya ta shiga hausa har wani ce ai mu a kano ma duk hausa babu wanda hausa suke cikin ƙuranin in ba mu ku ce aina kenan ƙala i wa rabbi Allah ya ce ba ba kano ba yakan ce i ba ka zo je kwa i kuma akwai a cikin surat yunus ƙul iwar kuma ma'ana ɗaya ne ce ne e na rintse da Allah wasu mukan ce e kanan ma'ana cewa yayi wasu mukan ce awo ko o duk hausa ce ko shi ma zai ce da kai to ai akwai au a ƙorani ai to sai dai a wani irin siyaƙi ne luga kenan yana daga cikin hikimar ubangiji ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم بمبنشي نيرانكو دفرشنكو جل جلاله عرفتم إذن كوكتشي إذن يي الولا كنن كاغوان يداتشي دا موضوع باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام حديث نصيح باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام wannan kuma wannan tarjuma ce sabuwa wanda ta faɗaɗu saboda saboda abin da ya gabata a baya akhbarana qutaybatu an malik an abdullah ibn dinar an ibn umar qal ذكر عمر لرسول الله عمر يا gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu tusibuhu aljanabatu min al-layli ya ce ya manzan Allah janaba kan same ni da daddare faƙar sai manzan Allah ce da shi tawadda waghsil zakaraka thumma nam je kai alwala ka wanke gabanka sannan yi baccinka kalli magana tawadda waghsil zakaraka thumma nam thumma harf al-atafi amame suka ce ma'attarahi tare da jinkiri an gane ko wato ka yi alwala sannan ka wanke gabanka don mahallin da ake tsammanin ƙazanta ne sannan ka yi barci kaga wannan ya dace da ainihin tarjaman imamun nasa'i da ya ce babu wudu'il junubi wa ghasli zakarihi idha arada an yana أفهمتم؟ طيب wannan hadisi sahihi ne al-bukhari ya fitar da shi mai tandace sa'il haka muslim da walai babu babun fil junubi idza lam yatawato ga wani babi mai janaba in bai allan bafa gashi dai mun ji to janaban nan wace iri ce a'udhu billah janaba ta aure ko ta shashanci na'udhu billah na'udhu billah na'udhu billah na'udhu billah ah yo wanda je kun san me nake wannan shashanci ta fuskar shashanci amma ai musulmi ne dai kuma ya da janaban nan janaba ce shi ma hukuncin ya hau kan shi bayan ta hanyar sabo ne samu janaba din sai mu ce ba musulmi bane hmm inda zai halatta ya ce wa ya ce da kuma laifi ne abinda ya zama kafiri ba ruwanmu da shi Allah ya kiyashe mu amma ma dama annahu yuqir annahu muslim wa annahu murtakibun lizam lil fahish al qabih al mustaqbaha al bash al mustabsha'a al ahkam mutarattiba alai hukunci ya haushi arabtum to sai zamanto a ji wancan kazantar ba ita muke magana ba yaro ne tashan balaga ya dinga mafarki abinda suke kira the wet dream mafarki jikakke yi mafarkin ga abinda ke faruwa ya farka gashi ko yarin ya budurwa da haka na faruwa ya dan adam ta kare yi sai mu ce har su wannan hukuncin janaba ya hausu in suka farka cikin dare suka iske misali jikinsu a jike jagab-jagab ashe mafarki ne sai mu ce wanka ya hauka ki kun gane hausar ko ya hauka ki saboda ko shi ne ko ita ne a misali sai mu ce to tun da haka ne ga hadisun sai na umar ya ce na tambayi mazan sallah game da wato janaba kan zace an su ce da shi mai ka yi alwala ka wanke gabanka sannan ka yi bacci haka za ka ce da mace yi alwala ki wanke gabanki sannan ki baccinki saboda sunna in ta zo in karantarwa ta zo to ka batta a kwance karka yi mata da baibai sai ka samu dalilin yi mata da baibai al'amu ya fi ƙa'amman illa inda taksis ƙa'ida ke an gane ko haka yani mutlaƙi sai an ƙayyade shi shi yasa misali da aka ce hadisin yani Malik dan Huwair cikin Bukhari da manzon sallallahu alaihi cewa sallu kama ra'aytumuni kama ra'aytumuni ku yi sallah yanda kuka ga nake yi ha sai kuma kace to ai ita ya mace in ta zo sallah kar ta bayyana karatunta a fili saboda ita al'aura ce sai mu ce bisa doron wannan hadisi na Malik dan Alwar cikin Bukhari nabi ya ce ku sallah yanda kuka ga nake yi daga cikin yanda aka ga yake yi shin yana bayyana karatu a magariba ko yana boyewa lishafa asbaifa to me dalilin ka nake da ya mace kace banda ita al'aura ce sai mu ce ina ka samu ilimi a anta a'lam an am nabiyullah sai inda aka aje ka karka yi gwalangoso لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سبحانه عليم خلاص عرفتم من كان ذا دليلي da zai goyi bayan abin da kake kai khalas mu yan qulhatu burhanakum wa qulhatu ara'akum qulhatu afkarakum qulhatu tawajjuhatikum la akhi alkarim wannan baya sai mu abin ko mutai dinga ce indana haza indini aurena yace yaquluna hadha indana ghayru jaizin faman antum hatta yakuna lakum indu kajifa yaquluna hadha indana mu auna yace faman antum suwaye ku har kuna da wani indu inda faman antum hatta yakuna lakum indu ba fa indu ba indu kuje da kyau tayyib so da haka wannan hadisin kenan babun fil junubi idza mun karanta shi babi da ke magana mai janaba in bai yi alwala ba sannan ya kwanta barci fa akhbarna isaq ibn ibrahim ibn hanzal ibn rahawi ko rahuya ke al-hafiz al-mutqin al-mudaqqiq wanda suka ce kowa kaji sai haddace haka sai toshe kunnin sa kawai rumbun hadisi kenan shi ya fara in ka so ka ce zuga bukhari wajen wallafa sahihul bukhari isaac ibn ibrahim wasu kan ce ibn rahu kan ce ibn rahuya rahuya zanjuya sibuya wa hakaza albani kan ce ibn rahawi rahimallahu aljami shi kuma yace haddathana hisham ibn abd almalik kaga wannan basarake ne amma malami ne hisham almalik kai yana cikin khalifofin banu umayya saboda ɗan abdulmalik ibn marwan ne an gane amma kuma malami ne ya tara sarauta da ilimi nurin alano ya ishe ka ka samu labarin sham cikin isnadin imamu nasa'i hmm? shi yasa ko mu a kasar ne a ce da kai mai mulki ne amma kuma hafizin qur'ani hmm? ana sare kulor ana sare yayi kirki basara ke ne amma shi ke tafsiri a fada ba daɗi haske kan haske ya ɗaure ka da hujja ya ɗaure ka da igiya a to amma babu ba muna son lokacin da za a ce gwamna a gidan gwamnati ya kwale kiran sallah wallahi babban lamari ne duk wanda ke wurin sai sallah ko ba dan Allah ba in yaso sallan ta zama dan Allah daga baya i'm telling you a ce chairman ya ce Allahu akbar Allahu akbar a ce honorable da kanka ya ce da kaina ai ai lahira ba ta kace kida dinki me yasa muke wasa da dama ne ya jama'a a gida ka ringa koya ma yanka kiran sallah ka ce kai ba mu samu sallah a masallaci ba ku tashi mai sallah awalu musa yahaya je ka kira sallah habibu ka ja mu sallah da zafi zafi kan je karfe ice yana danyi ake ku kiyawa na hausar da kyau araftun yake cewa wato hisham dan abdul malik shi kuma yace an ba'ana shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki abu bastam al-hafiz rumbun karatu وحول الصنف وقال وأنبأنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة كاقا إسناد يندزو واللفظ له عن علي ابن مدرك an abi zur'ata abu zur'a ɗaya daga cikin hufazul hadith haɗe yake cewa cikin waɗanda ‘ya'ya ta haife su suka bi ta kan gada ban ga mahaddacin hadisi irin abu zur'ar razi ba shi ne yake cewa duk wanda ka ga ya taɓa sahabban annabi ka tabbata munafiki zindiki ne kai tsaye karka shakka idan ra'aitar rajul yantaqisu ahadan من أصحاب محمد فعلم أنه زنديق يكون فسر معنى زنديق إذا مكان أينهن واتو أينهن الإفريقي من لسان العرب عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي لازم تنبيكو أسعار منبايا أسعار تفصيلي ما مش منا كنش muna mun samu dai karatun ya dan dogon kafa ne ku dogowar kafa ne arabtum sai mu ce isnadi wani iri ne sulasai ne ko ruba'i ko ma'ukunci ne ko mahudunci ko adadi ba ku gano ba ko shi kuma daga na ali allah ya kara mai yarda shi kuma ya samo daga annabi muhammad kan katkiyar isnadin ya dire kala annabi ce alaihi salatu wassalam لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب لا تدخل wannan lawace iri ce korewa ce ko ku ta hani ce tana korewa ne eh mala'iku ba sa shiga shi yasa ya wanzar da rufa akan lam na fi'l mudari bi ce la tadkhul ba la tadkhulu mala'iku ba sa shiga baitan duk gida kaga bin nakira nakira ta zo bayan korewa kenan ta game ki an gane ko duk gidan da fihi a cikin shi shi me madalla kenan gidan da larabci mace ne ko namiji gidan namiji ne ko gida a arabiya namiji ne ko mace ku ba ne ayar ƙur'ani da ke nuna gida namiji ne rabba hazal bai ce hadhihi albayt ba amma addaru namiji ne ko mace tilka darul akhirah amma shi gun bahaushe gida namiji ne ko mace a Hausa Kano dai tare da duk sunan da ya kare da a mace ne amma ba duka ba ne gida ruwa wata fata duk da a ne amma riga hula mata mota gwa- duk wannan mata ne ka ba su saboda duk hukunci gamamme yana da abin da ke taka masa burki لكل القواعد العمومية الاستثنائيات عرفتم؟ طيب duk gidan da a cikinsa akwai sura hoto kun ji ɗaya? wala kalbun daɗa ko kare wala junubun ko mai janaba abu da ya fi da wani hadisi amma hadisin za'ife ne bai inganta ba la ya sai an gane ko amma akwai fikiyo ciki ai to imamun nasa'i babban malami ne kai wanda ka kware wajen tatun hadisi me yasa ka kawo hadisi da bai inganta ba tunda duk cikin littattafan nan guda shida ne na tafi zuwa ga ra'ayin malaman da ke cewa in ka cire bukhari da muslim wanda ke kan gaba wajen karancin hadisai masu rauni sun nasa'i ne amma shekhin malami abulkarim khudari na cewa abu dawuda ne an gane ko nasa'i yana tashaddudi kwarai na tsanantawa ba tsanantawa ba kuma tantancewa zaka ce tunda shi duk ya rasu a ƙarshen su ai kuna iya tunawa eh ai da ya koro maka ko da bai inganta bai gaya maka yana dauko ba shikenan ai man ahalaka faqad a'zaraka duk wanda ya maka ihala shikenan in ku dauki littafin hiqbatu min at-tarikh na Usman al-Khamis aga ya dauko labarin imamun الطبري da ya dauko tarin Abu Mikhnaf Abu Mikhnaf muttaham ba mai gaskiya bane amma ce na dauko daga inda na samo ne in kana son ka je ka binciken da na dauko amana ke ta ilimi saboda kada ruwayen su bace musu da haka suka tattaro su su ganga inda muka dauko in kana da ƙwarin bincike je ka binciko gane inganci ko rashin inganci wannan kuma ka je hukuncin da ma'abota ilimi suka yi akan wato hadisi hadisi ne dhaifi kun gane ko? madalla to hadisin cewa yake yi mala'iku ba su shiga shin ya jama'a mala'iku suna da jinsi? suna da jinsi? yanzu mu mutane muna da jinsi zan ce kai mace in ce ke mala'iku suna ɗaukan wani? akwai mala'ikiya? babu baka taba ji ba to amma jinsin maza ake danganta musu dan ka san kenan aljinsu zukuri arfa'u sha'nan min aljinsi al-inafi tare da kuma inna akramakum inda Allah menene atqa an gane ko ashe mata da ke wani hayaniyar a adada ta mu zama wata bu zama tsarin ubangiji bane Allah jalla jalaluhu da kanshi jalla jalaluhu Allah ya ba shi da jinsi ya uzu billah amma kakan ce Allah ya ce ko Allah ne ya bani wannan me yasa ka baka me yasa ka ce Allah ta ce me ta tsine ne wannan tsayin akan shi ce Allah ta tsine me ta tsine saboda bagware bai san wasa fito ga ba wasa ga tsiya ga shirka wasu gubu kusan lokacin ba 1980 aka wannan badakalan akan a nan kwarin gogo za ka yi da ‘yan tumaki duk wanda ya sa agogo Allah ta ne shi za ka yi Allah ta tsini shi ne a kita mai ta tsini asalin abin kira shi za ka ce Allah ta tsini Allah mace ne abinda nake cewa a nan mala'iku masu girma masu daraja ya ce la ya asuna Allah ma amur ya fa'alona Allahu akbar to mala'iku ba sa shigowa gida wanda a wancananka gidan akwai hoto dada ko kare ko mai janaba to mu fara da mai janaba shamsul haqqil abadi cikin abu dawuda al-ma'bud da yazo shari sai ya dauko mazantuka na ma'abuta ilim ya dauko maganar ibnu hajar da sauran malami cewa abinda ake nufi da mai janaban da mala'ika baya shiga in yana gidan shi ne wanda yake sha kulatin ɓangaro bai dama da wanke janaba har ma yana watsi da janaba baya wanke ta amma wanda bacci ya ci ƙarfin shi yake jinkirta wankan ya san dole tashi baya ciki wannan magana kuma da daɗin ji amma wanda yake daidan halin shi ne janaba ta same shi ko in kula bai damu ba ma ya wanke ta ya jar kashi ah to wannan musulmi ne ma za ka ce a yi ta janaba ƙazanta ce ma'anawi ta ma'ana ba hissi ba ce ko hissi ce la suka ce abinda ake nufi kenan ko kuma wanda a'a ya wanke wani bangare na gaban shi misali ko hannun shi to ai ya ya gusar da wani bare na ita janaba din ya kawar da gauni dinta gauni kace zafin ta kenan misali ma'anar kenan amma wanda ya mayar da janaban nan bai damu da ya wanke ta ba haka ke to shine ma'anar ɗaya kenan na biyu suka ce abinda ake nufi da mala'ikun ma iri biyu ne mala'ikun da ke sauko da rahama da albarka misali mala'ika mika'il lokaci ruwa zai kawo wuri kaza to gidan da ke da jana baya zuwa wuri suka ce shine a su ake nufi amma in ba ka ba wa inna alaikum lahafizin to ai ta shafi kowa da kowa ai ko ba ka ba ka kalli hikima fiqh irin na malami shi suke kira fiqhul hadith ba ka koro hadithin ba ka san to me yake nufi ba to ko da dai ka samu wannan dan sassauci cewa gashi gashi to kuma bai kamata ga mutum mai himma da azama ya ringa sakaci ba inda mutum ya gamu da janaba misali inda hali ya wanke har mutumin da ke da mata ya ga lokacin mukumukun sanyi lokacin jaura gaskiya ba zai iya taɓa ruwa ba ba shi da rushoto ba shi da hita ba shi da kaza kaza kaza to ya ƙura da ainihin biyan bukatan mana in zai yiwu ko ba zai yiwu ba to ya kokari ya tandarwa ko da cikin flask ne irin katoton nan almuhim da ya zamanto ya kiyaye wannan mafi kyau da ya zamanto mutum bai kwana da janaba ba amma kun ji bayanin malamai hadisin da bai inganta ba tukun ya kamata mu san da wannan dai kenan amma kuma yana da yana da ma'ana yana da hikima ai suka ce mala'ikun da ake nufi kunji kunji sun maka su gida biyu mala'ikatul rahma ba sa zuwa amma alhafazatu masu kiyaye alhafizin ba kiraman katibin suna tare da mai janaba don da ke ba janaba sannan kuma wanda shi zai tashi wani lokaci ya wanke janaba din cikin daren wani lokaci kuma kasala ya jinkirta ya wanke atlas suka ce shi bai shigo ciki ba amma ya bar al'aula ya bar mafi kyau Allah ka datar da mu kuma sun goyi bayan wannan da hadisin da ya tabbata suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kewaye matan shi cikin dare daya saboda karfin da Allah ya bashi kuma da wanka daya suka ce ashe akwai jinkirta wanka kenan a wata ruwa take nan da take cewa annabi sallallahu yakan samu janaba ya kwanta ya bacci duna an ya masama bai taba ruwa ba suka ce ashe kenan in mutum ya jinkirta ba halin shi bane ya wulakantar da wankan bai shigo cikin wannan ba saboda addini sauki ne amma a kul kuma kamar da irin wannan garaba sa kai sakaci ana son mutum mai azama ne mai azama mai azama Allah ka ba mu azama da hazama tayyib sannan kuma ai kaga abu uku ne ko to suka fara shari kan mijina suka dawo kan ainihin sura hoto suka ce to hoton da ake nufi kullu suratin zatu ruhin duk hoton da hoton da ke akwai yana iya samun rai misali gidan da akwai mutum-mutumi ko gidan da misali aka zo aka zana mutum a cikin gidan tunda mutum ai mai rai ne ko dabba amma inda za a zana mota a jikin bango ko a ciki misali wannan bai shigo ciki ba biyu kenan haka kuma ainihin kare suka ce kare ka cire karnuka uku banda su mutum sana'ar safarauta yana bukatar wannan kare din suka ce banda shi haka kalbul mashiya ko kuma kalbul darra karen da ke kare wato ainihin hantsa mai cike da nono dabbobi a taƙaice ne shi ne zai kora kare karen kan raka shi ko kuma karen farauta sai suka ƙara na uku suka ce duk wanda ya riƙi kare a gida don nishaɗi babu ɗayan ukun nan to shi ake nufi amma wanda ya mallaki kare bisa larura unguwar da yake zaune barayi suna kai musu yawan fari ya mallaki irin karnukan nan rinduma-rinduma wanda ba su da tausayin nan to idan mutum ya aje wannan saboda larura ban da shi akwai dan uwa ɗalibi na ne yake garin kwanaki a kaduna ya ce wallahi malam ka san wani akwai kare ai da na kau da karen ina kau da shi kwana biyu sai barayi su kau wallahi kuma na san gidan itin da na da shi annabi saboda kare ba kaga aka ce kusan ko rabin kilo ne yakan shanshani warin mai gidan shi wani ikon Allah ba eh la ilaha illa to wannan wai aje masa wannan halitta hikmatun baligha har ya san na gida ya san ba na gida ba to irin wannan kare in shi ne mutum ya ajiye saboda gaskiya harkar tsaro ne saboda shi mugu ya fi son sadab sadab sadab da ya ji haushi sai ranta ana kare to suka ce banda waɗannan karnuka ne tare da hadisin kun ji hukuncin shi ga abin da ke akwai babun fil junubi idza arada an ya'uda babin da ke magana mai janaba idan yana son ya maimaita jima'i shine an ya'uda kenan araftum tayyib akhbarana al-husayn ibn hurayth qala hadathana sufyan an asim an abi al-mutawakkil an abi sa'id an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi ce sallallahu alaihi wasallam إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ كجفة إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ أي إذا أراد أن يعود للجماع في المرة الثانية والثالثة وإلى آخره توضأ idan ɗayan ku yana son ya maimaita saduwa da matar shi yana so ya sake alwala to a matsayin wajibi suka ce ba wajibi ba saboda tarbiyya ne da karantar da kai tsari da tsatsefe komai amma inda mutum sake mu'awada bai baka cewa aikata haram ka bayar ka lalla matarsa sai ta aure ai tunda yana babban rumfa ta halacci magana ta kare sai dai bai kyauta ba ya tsatsefe bi sunna sai na umar yake ce li'annahu anshatu lahu saboda yin Allah Allah zai bashi wato ainihin misali nishadi he becomes energized ya zamanto ainihin altukan ba shi karsashi a lokacin sake komawa wannan wannan aiki na ibada shi ne ma'ana wannan magana hadisi na muslim da kuma tirmidhi hadisi ne tabbatacce babu itiyanin nisa'i qabla ihdathil ghusl muna da lokaci hmm so babi da ke magana akan zai kewa mata mutum zai kewa matarsa kafin ta yi wanka akhbarana ishaq bin ibrahim wa yaqubu ibn ibrahim واللفظ لإسحاق قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول cewa manzon sallallahu alaihi tafa ala nisa'i fi lailatin bi ghuslin ko wahidin zai kewa ainihin mata mana mutum ya kwanta da matar shi ko matan shi kafin yayi wanka wannan hadisi da muka je ai dazu ne ishara akan hadisin ko cewa annabi sallallahu ya kasance tafa yakan kewaye yakan kewaye matan shi adadin nan nasu a dare ɗaya da wanka kuma ɗaya ashe ba za ka ce da ni in ya je gun wance ya biya bukatar shi sai ya wanka ya je ga ta biyun ba su wannan adadin nasu saboda Allah ba shi ƙarfin da bai ba kowane ɗa namiji ba a raftun to kuma nan kar ka fahimci sako afto idan mutum na da mata hudu do a gida guda duk kewaye suke na lokaci guda ai kwarai ko sai mu ce la fiqhun shine wannan abu ne da zaka hararo keɓanto shi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an ba shi kowatar rijal ɗaya kenan na biyu in har kai tsakaninka da matanka kun yadda duk su hudu ba su ne kore maliji ba? kuka yadda da haka misali shi ke wannan kuma ganin damanku ne in har kana ganin cewa kana da wato juriya da ƙarfi da kaza-kaza misali amma karka ce kana wanda zimmar cewa ga yadda suna ta zo da shi wannan wani hukunci ne ko na musamman na shi misali Allah sa kun fahimci da kyau amma hadisin shi ma in har tsakaninka da matanka kun yarjeje ne eh babu kowa mai gida duk ai matanka ne mun amince duk su hudun to baka cewa kuma wannan ta farko sai ka sake wanka sai ka sake sai ka hango wannan fikin ka aiwatar da shi ana araftum tayyib wannan hadisi tabbatacce ne akhbarana muhammad ibn ubayd qala haddathana abdullah ibn al-mubarak babban mutum ibn al-mubarak qala anba'ana ma'mar ma'mar shi kuma daga qatada an gane ko yawa abdurrazzaq mai musannaf al-majrin ma'mar ma'mar kan ruwaito daga katada katada daga anas ita ma hanya ce cikin hanyoyi na ruwayar hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko kuma ya kasance kana ya kasance ya tufu ala nisa'i fi ghusl wahid yake kewaye matan shi adadin su a dare guda amma da wanka kwaya daya anan za mu tsaya abin da muka faɗi Allah ba mu ladan shi kurakurai Allah gafarta mana to bismillah ku rike mun kwana a hadisi nawa mai tan da da biyar ko da hudu za mu tashi da biyar ko